إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wallafar babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani allah ya ji kamalin da rahama yan uwa ajiya mun fara karatu ne a cikin fa'ida ta biyu kuma aka samu matsalar wutan nefa insha Allahu ta'ala yanzu za mu dawo daga kan alfa'idatu thaniya ɗin makaranta kuma zuwa a ƙarshen fa'idar malaici alfa'idatu thaniya fa'ida ta biyu daga cikin fa'idodi da suke da alaƙa da salatin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wayar alƙari ulkarimu an na hadhihi siyagha ala ikhtilafi anwa'iha malaici mai karatu wanda yake mai girma zai ga waɗannan sigogi da suka zo alakhtilafi anwa'iha a bisa saɓanin nau'o'in wata ba irin wata bace wata ba irin wata bace ga sanan dai kala kala game da dimban kawo su a baya na salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fiha kulluha as-salatu ala nabi ala ali nabi sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi ma'ahu sallallahu alaihi wa sallam a cikin kowanne ɗaya daga cikin sigogin salatinin za ka samu akwai salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa da matayensa da kuma zuriyarsa falidhalika malai ce saboda haka ne falaisa mina sunnati ba zai kasance daga cikin sunna tasa ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wala yakunu munaffidan lil amri nabawi ba zai kuma zamto mai zartar da umarnin annabi ba maniqtasara ala qaulihi wanda ya takaita akan fadinsa cewa Allahumma salli ala Muhammad fa hasib kawai yace Allahumma salli ala Muhammad shi shi kadai ya shiru to mai irin wannan salatin ba zai kasance ɗaya daga cikin wanda ake irga su daga cikin masu zartar da umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ba zai kuma kasance ya yi salati daidai irin wanda ake bukata ba musamman salati idan ya kasance a cikin sallah ne malai ce balla budda min al-itiyani bi ihda hadhihi siyagh kamila khamilatin kama ja'at anhu sallallahu alaihi wasallam malai ce babu makawa sai mutum ya zo da ɗaya daga cikin sigogin nan da muka ambata a baya cikakkiya kamar yadda ya zo daga gare shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la farqa zalika bayna at-tashahhud al-awwal wal'akhir ba bambanci tsakanin tahiyar farko da tahiyar ƙarshe yadda yake za ka yi tahiya da salati a tahiyar farko hakanan za ka yi tahiya da salati a tahiyar ƙarshe simala ce huwa nassul imamu shafi'i wannan nassin magana ce da imamu shafi'i ya faɗa fil ummi a cikin littafinsa mai suna al'ummu faƙala ya ce ga abin da yake cewa a cikin wancan littafi nasa والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف ما الإمام الشافعي يتي تهيا أتكين لب أتكين أتكين ركعة تبيو كو تهدو معنا زمن فرقو كو نبيو لفظ واحد لفظين قداء لا يختلف بايا سابعوا ومعنى قولي التشهد ما الإمام الشافعي يتي أبن دانك نفيد تهيا أنا وجن شيني التشهد wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ina nufi kai tahiya ka kuma hada da salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare idan kai tahiya ba kai salati ba to ka bar wani abu idan kai salati ba kai tahiya ba to ka bar wani abu mala yace la yujzihi ahaduhuma anil akhar daya baya wadatar da daya saboda haka idan ka zo tahiyya ka ta farko sai kai tahiyya sai baka yi salati ba to ka ba gibi idan ka zo tahiyya sai kai salati baka yi tahiyya ba ka ba gibi labudda min al-itiyani bikiltaihima dole sai ka zo da kowace ɗaya daga cikin su kai tahiya ka kuma yi salati shine ka cika babban abin da aka umarce ka da kai mala yace wa amma hadithu amma wani hadisi da yake cewa kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahudi wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance baya karawa idan ya zaman farko ma'ana a cikin raka'a ta biyu kenan baya karawa akan tahiya kawai tahiya kawai yake yi sai ya tashi idan sallah mai raka'a bi mai raka'a hudu ce kawai malai ce wannan hadisi fa huwa hadithun munkar wannan hadisi ne munkari in aka ce hadisi ne munkari ko hadisi ne da yake batacce ba za a aiki da shi ba saboda abin da ake nufi da hadisi munkari shine hadisin da wani mai rauni ya saba wa taron ko ya saba wani amintacce shine hadisin da mai rauni ya saba wa amintacce ko taron amintattu ina fata an fahimta kaga shi mai rauni ga da sama ko bai saba wani amintacce ba hadisin sa bashi da kyau bari kuma ga wani amintacce fika ne an yadda da shi a bangaren kawo hadisi ya kawo hadisi sai kuma wancan mai rauni da hadisin sa da abin tuhuma ne sai kawo hadisi kuma sai saba na wannan fika din kaga zulmatun ba'd wa fawqa ba'd kenan saboda haka hadisin munkar ne ba za a karbe shi ba bala yace kama haqqaqtuhu fi dha'ifa kamar yadda ne ta hakikin wannan magana a cikin littafi na silsilatul ahadith ad-dha'ifa wannan magana ce dai da malam ya ciro ta daga imamu shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i rahimahullah to sai malam zai shiga kai tsaye abin da yake so kai zuwa gare shi sai ce wa inna min ajaibi hadha zaman wa min al-fawda wa min al-fawda al-ilmiyyah fihi yana daga cikin abin mamaki na wannan zamani da muke ciki da kuma hayaniya da ruɗu da ake kawowa da sunan ilimi a cikin wannan zamani ay yajra'a ba'dun nasi shine wani daga cikin mutane yayi inkari yan uwa idan ba abu ta zo a cikin magana to kakan dubi abin da yake gabanta ne wani lokaci ba abu tana zuwa da ma'anar mutum ɗaya kawai wani lokaci kuma tana zuwa da ma'anar me mutane da yawa ba abun nasi me ake nufi wasu daga cikin mutane ko wani daga cikin mutane duk zai ɗauka ina fata an fahimta kaga da malai ce ai yajra abun nasi wani daga cikin mutane ya yi ƙarfin hali waye wannan mutumin shine wa huwa ustaz muhammad isaf annashashibi sunansa kenan sunansa muhammad isaf annashashibi fi kitabihi a cikin littafinsa mai suna al-islamu sahihi wai sunan littafin musulunci amma ingantacce a cikin wani littafi yake cewa ala inkari salati alal ali fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam shi wannan malami ya yi karfin halin yin inkari a bisa yi wa iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati ina fata an gane shi wannan malami yana cewa idan ka tashi salati to annaba shi shi kadai zaka yi wa salati idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kai kuskure kai sabo me yasa saboda Allah madaukakin sarki kawai cewa ya wa annabi salati shi shi kadai bai hada shi da kowa ba ko kun fahimta ma'ana annaba kadai aka ce a salati idan ka ce aiwa iyalan annaba salati to wannan wa ya saka shi irin tasa fahimta kenan yayi inkari game da haka malai ce alal ragmi min wurudi zalika fi sahihaini tare da cewa fa yin salati wa iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da matayensa da zuriyarsa ya zo a cikin bukhari da muslim imam bukhari da muslim sun rawaito shi littattafai guda biyu da suka fi kowanne inganci a duniyar musulunci bayan alkur'ani sun kawo wannan hadisi amma ya inkarin haka wa ghairihi ma an jam'i min sahabati da wasu daga cikin littattafan sunna na bukhari wanda ba bukhari da muslim ba wanda sun rawaito su ne daga jama'a daga cikin sahabbai taron sahabbai minhum sai ma da zai dan ba mu samfar daga cikin sahabban da suka rawaito hadisin akwai ka'ab bin ujra wa abu humayd as-sa'idi da abu humayd as-sa'idi wa abu sa'id al-khudri da abu sa'id al-khudri wa abu mas'ud al-ansari da abu mas'ud al-ansari wa abu hurairata da abu huraira wa talha ibn ubaidillah da talha dan ubaidillah wa fi ahadithihim waɗannan sahabbai dukkanin su a cikin hadisan da suka rawaito mana daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahum sa'alu sa'alu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu za ga sun tambayi manzon Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kaifa nusalli alaika suka ce ya manzon Allah ya zami maka salati fa allamahum sallallahu alaihi wasallam hadhihi siyar sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya koyar da su waɗannan sigogi da suka gabata tun daga kan ta farko zuwa ta bakwai gaba ɗaya wa hujjatuhu fil inkari shi wannan malami Muhammad Is'ab annashashibi hujjarsa da yasa yayi inkarin salati wa iyalan gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine anna Allah ta'ala lam yadhkur fi qawlihi Allah madaukakin sarki da ya tashi cewa ayi annabi salati bai ambata ba a cikin fadin sa sallu alaihi wa sallimu taslima Allah bai ce sallu alaihi wa ala alihi wa sallimu taslima ba an fahimta haka ya ce abinda Allah maɗaukar sarki ya ce kawai sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati a gare shi da sallama ina iyalan annabi sun zo a cikin wannan ayar babu sai ce to tun da aya bata ce da iyalan gidan annabi ba dan me kai zaka ƙara iyalan gidan annabi saboda haka idan ka tashi annabi salati kada ka sake ka ƙara iyalan gidansa ko zuriyarsa ina fata ana gane maganarsa ko yawwa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ahad ya ce ai Allah maɗaukakin sarki bai haɗa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da wani ba daga cikin mutane sun ankara wa balagha fil inkari sannan wani malami yayi inkari ya kai matuƙa ya ƙure maleji wajen inkari ay yakuna sahabatu qad sa'alu sallallahu alaihi wasallam dhalika su'al wai ta ya za a yi ma a ce sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun tambaye shi irin waccan tambayar wacce tambaya ce shine kaifa nusalli alayka wai ta ya za a yi ma a ce sahabbai sun tambayi annabi ya zami maka salati duk ya share waɗancan hadisan da suka zo ya kore sai ya ce ƙarya ne sabai ba su tambayi annabi ba li'anna salata ma'rufatul ma'ana indahum wa huwa du'a yace ai sahabbai dukkanin su larabawa ne kuma salati ma'anarsa sananniya ce a wajen su shine kawai addu'a an aka ce as-salatu mai ake nufi da shi a larabci addu'a to sabai kowanne daga cikin su galibin su larabawa ne sun fahimci ma'anar salati saboda haka addu'a ake nufi me yasa sai sun tambayi annabi ya zami maka salati shi irin ta safa mata kenan fa kayfa yasaluna yace ta za su tambaye shi wa hadhihi mughalatatun makshufa sai malam albani yace wannan abin da wannan malami ya faɗa kuskure ne kuskure ne wanda yake a fili karara bayyane li anna su'alahum saboda tambayar da sabai suka yi wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi lam yakun ala ma'ana salati alaihi hatta rudda ma zakarahu ba sun tambayi annaba ne ma'anar salati har shi wannan malami ya samu damar da zai inkari akan abin da ya ambata sabai da suka tashi mu duba ba cewa suka yi ya rasulullahi menene ma'anar salati ba amma wa inna ma kana an kaifiyati salati alaihi abin da suka tambaya shine me kaifiya sun san ma'anar salati asalan dama amma yanzu shi salatin yaya ake yin sa shine abin da suka tambaya ina fata an fahimta yawwa malai ce kama ja fi jami'in ruwayati alama sabaqatil isharatu ilaihi kamar yadda dukkanin ruwayoyin da suka zo kamar yadda ishara ta gabata akan haka dukkanin ruwayoyin abin da suka zo akai kenan duk idan muka duba hadisan za mu ga abin da suke nuna mana kenan mala yace wa hina idhin fala gharabata to a wani lokaci zaka gane ashe babu wani abu bako akan dan sabai sun tambayi ma a abin nan yadda ake salati ba ma'anar salati ba li'annahum sa'aluhu an kayfiyati shar'iyyati shar'iyyati la yumkinuhum ma'rifatuha illa min tariqi shari'il hakimil alimi saboda sun tambayi annabi ne tsira da aminci tsar tabbata a gare shi game da yadda aka shar'anta shi salatin ya shari'a take so a yi salati irin shar'antawar da su babu yadda za a yi su santa sai ta hanyar ashari'i wanda shine mai shar'antawa alhakim mai hikima al'alim masani shine Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to wannan shine abin da suka tambaya ba ma'ana shi kansa salatin ba وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى مثال ما ليتي كمر da sabai suka tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya za su yi sallar farilla ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyar ko kuma gaba ɗayan su ya za su yi su yanzu a ce ba san salati ba kenan da Allah ya ce wa qimus salata ku tsaye da sallah sabai ai sun san ma'anar salati ko sun san ma'anar sallah amma sai da suka bukaci ƙarin bayani a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da su yadda ake mi yadda ake sallah to haka shi ma salatin ba wai ma'anarsa ne ba sani ba amma yadda ake yi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya musu malai ce fa inna ma'rifatahum لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية malai ce saboda sanin su game da asalin ma'anar sallah a cikin larabci tsantsar rashin larabci as-salatu addu'a sanin su wannan baya wadatar da su game da su tambayi yadda za a yi wannan sallah din ina fata an fahimta yawwa wa hadha bayyinul la yakhfa malai ce wannan al'amari a bayyana yake babu abin da yake boye a cikin sa wa amma hujjatuhu al-musharu ilaiha fala shay'a malai ce amma hujjar da shi ya kafa hujja da ita wacce muka yi nuni zuwa gare ta ba wata ababa ce da ya kamata a dogara da ita wacce hujja ce ita ce sallu alaihi wa sallimu taslima babu me babu sunan alayen annaba a ciki sunan annaba ne kadai a ciki saboda haka annaba kadai zaka yi salati wannan ita ce hujjar sa ko to su malai ce wannan hujjar tasa ba komai bace zalika li annahu min al-ma'lumi saboda abu ne da yake sananne indal muslimina a wajen musulmi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi huwa al-mubayyinu li kalami rabbil alamina shine mai bayyana zancen Allah subhanahu wataala haka ne Allah madaukakin sarki ya sauka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alqur'ani kuma aka mai da shi shine mai isar da wannan alqur'ani yayi bayani game da maradin Allah subhanahu wataala game da abin da ya sauka Allah saukar da aya to dole sabai suna buƙatar ƙarin bayani na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan abubuwa da dama wanda ba san shi ba ya shige musu duhu yanzu bari mu baku misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul an'am yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtaduna Allah yace allazina amanu wadanda suka imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa ba su gaurai imaninsu da zalunci ba sai Allah ya ce ula'ika lahumul amn waɗannan su ne amintattu wa hum mutadun kuma su ne shiryayyu to sabai sai hankalin sai tashi da suka ji wannan aya suka ce ayyuna lam yadhlim nafsahu to a cikin waye bai zalunci kansa ba ashe duk cikin babu mai aminci babu kuma mai rabo saboda duk cikin waye za a samu ya zalunci kansa ba ina fata an fahimta mutum ya zalunci kansa idan ka bar abin da Allah ya ce ka yi ka zalunci kanka haka ne idan ka zakkewa abin da Allah ya hana ka zalunci kanka to duk cikin mutanen duniya waye bayan wannan abin ashe kaga akwai wanda bai zalunci kansa ba kenan to ashe babu aminci a tattare da mu gaba ɗaya kenan babu shari'a haka sabai suka ɗauka hatta su da suke laraba ba laraba ba ne larabawa ne haka suka ɗauka kuma suka isar da wannan ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake shine mai bayyana abin da Allah yake nufi sai ce ba fa abin da Allah yake nufi ba kenan bari ku abin da Allah yake nufi yace abin da Allah subhanahu wataala yake nufi shine a zaluncin da kuka ji an yi magana a cikin wannan ayar shine babban zalunci babban zalunci kuma shine kafirci yace ba ku ji Luqman al-Hakim yace da dan sa ba wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa idh ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adhim yace kada kai shirka saboda shirka mecece zalunci ne babba ya ce to wancan zalunci ake nufi ba karamin zalunci irin wanda kuke nufi ba ina fata an fahimta kaga ya kowa da sahabbai wannan al'amari manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka dole ana buƙatar ƙarin bayanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen fassara aya kada kawai kowace aya da mutum ya zo ya ce shi da kansa zai ɗauka ya fassara ta wannan kuskure ne malai ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne mai bayyana zancen Allah kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa anzalna ilayka dhikra hakika mun saukan maka da alqur'ani shine adh-dhikra litubayyana lin-nas dan kai wa mutane bayanin ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu ina fata an fahimta to kaga duk aya da ta sauka sai mu kalliya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko dai yayi magana akan ta ya fassara ta da baki ko kuma ya sa ta a cikin aikinsa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu ko ya ce ma'anar ayar nan ita ce kaza da kaza ko kuma a ga lokacin da zai aiki da ayar ga abin da ya aikata aikace to wannan abin shine abin da Allah yake nufi ba abin da kake nufi ba kai ina fata an gane yawa to ashe kaga wancan mutumi da yace sallu alaihi wa sallimu taslima wannan sallu alaihi wa sallimu taslima din fassara sa wajen wa ya kamata mu koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai muga shi yayi nasa salati nasa salatin shine sallu alaihi wa sallimu taslima ba na wannan mutumi ba Allah ya sa mun fahimta malai ce faqad bayyana sallallahu alaihi wa sallam kaifiyati salati alaihi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana yadda za a yi masa salati wa fiha zikrul ali a cikin salatin da ya bayyana kuma akwai ambatan iyalan gidansa ashe iyalan gidansa suna cikin salatin da Allah ya ce ayowa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an fahimta mala ya ce fa wajaba qabuli zalika minhu saboda haka dole ne a karba hakan daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi li qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu Allah maɗaukakin sarki cewa ma ata kuma rasulu duk abinda manzo ya kawo muku ya zo muku da shi fa khudhuhu ku karba wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku gabarin sa fanta ku hannu wato yan uwa abin mamaki na taɓa ji wannan dan qur'aniyun saboda shi wannan malami ya zarmi ya fada cikin su ne ba tare da sani ba cewa ba za a a fassara alkur'ani da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su suna cewa hasbuna kitabullah littafin Allah ya ishe mu duk abin da ba ya cikin littafin Allah to su ba ruwansu da shi kaga duk mutumin da ya dauki wannan to ya bata na ji shi yana cewa wai wa ma ata kuma rasulu ai ba akan abin da ya shafi shari'a ake nufi ba ana nufi ana nufi ne akan dukiyar fai'i idan ka koma siyakin ayoyin zaka ga وما أفاء الله ما أفاء الله من رسول وما أفاء الله كو من رسول من آل القرى فلله وللرسول هذا ما آتاكم الرسول sai ce to akan fayi ake nufi ba akan abin da ya shafi addini ba ina fatan fahimta wanda ya manta da ka'ida cewa wajen malaman usul al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ana la'akari da duk ayar da ta zo ne akan fadin ma'anarta ba akan abin da ta sauka akan sa ba idan ka ce duk ayar da ta zo iya akan abin da ta sauka akan su zaka yi to duk ayoyin da suka sauka an saukar da su ne galibi akan suwa sahabbai saboda haka mu ba mu kenan akai an fahimta in dai kace duk ayoyin da suka zo zaka zaka aiki da su ne akan abin da suka sauka kadai to galibin ayoyin da suka sauka ai ba da mu suke ba da sahabbai suke magana amma sun shafe mu ko ba su shafe mu ba sun shafe mu to kaga duk ayoyin nan da suke suka sauka ai wa sahabbai magana akan abu kaza to mu ma dai sai mu daina amfani da su kenan da sahabbai ake sai a ce ba da ku ake ba saboda haka kuskure ne babban mutum ya ce zai takaitu ga fahimta alqur'ani kadai ba tare da sunna ba shi sa sai mala yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da fatan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fil hadithi sahih al mashhur a cikin hadisin da yake ingantacce kuma hadisi ne mashhuri a wajen malaman hadisi ala ku saurara inni utitul qur'an wa mithlahu ma'ahu hakika an bani alqur'ani da kwatankwacin sa irin sa a tare da shi wane ne qur'ani da kowa ya san shi a nan wajen amma wane ne irin alqur'ani tare da alqur'ani shine hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta saboda haka an samu zarmiya tun a lokacin khalifancin sayyidina ali aka fara samun firkar khawarij waɗanda suna ake ce musu alƙur'aniyuna a yanzu wanda na ji wani malami yana cewa ma a ce musu alƙur'aniyuna martabawa ce ma'ana masu ma alƙur'ani kenan ƙur'ani suke bi in dai ka ba alƙur'ani ba za ka ba manzon Allah ba za ka bi shi to ai ka ce musu ma alƙur'aniyuna ai martaba su kai to gwanda dai a basa yan tatsi ne ko yan kalakatu yawa sunan ya fi dacewa da su ko yan tatsi ne ko yan kalakatu amma an kace musu alqur'ani yuna ai kamar ba su to asalin su dai sun fara ne da khawarij lokacin da sayyidina ali aka samu rashin fahimta tsakaninsa da sayyidina muawiya wanda dukkan san abin da ya faru to lokacin da aka yi kokarin sulhuntawa tsakaninsu sayyidina ali ya turo mutum daga bangarensa sayyidina muawiya ma ya turo mutum daga bangarensa kuma kowane ɗaya daga cikin wanda aka turo sabai ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwansu to sai aka samu wasu daga cikin mutane sai suka yi huruji sai suka yi huruji sai suka fita daga bangaren sayyidina ali suka ce sun yi tawaye ai hukunci zuwa ga Allah ake mai da shi ilal hukuma illa lillah hukunci na Allah ne kadai ba wanda ya sai hukunci sai Allah madaukakin sarki dan me za a samu wasu mutum biyu a ce su za su yi hukunci an dauki an dauki sifan Allah an ba su kiya sai suka ce da sayyidina ali da ma'auya gaba ɗaya sun zama kafare su ma sai suka koma gefe suna da yawa sun kawo mutum dubu ishirin ko abin da ya kama da haka to da sayyidina ali ya tashi sai sai da abdullahi dan abbas yadda Allah ya tabbata a gare shi kai malami ne ka san alqur'ani tafi ka je ka tattauna da su kai musu bayanin abin da ya su gamsu da shi a alqur'ani kuka iya dawo da su cikin a cikin jama'a sai na abdullahi dan abbas ya je wajen su suka masa izgilin da ya ce masa dai suka masa dai hakuri ya jure saboda haka ya ba su bayani akan ga abin da ya kawo shi suka ce masa eh da gaske ne hukunci Allah ne kadai yake hukunci duk abin da zai kawo musu na hadisi ko wani abu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe su ba ruwansu abin da suke so kai qur'ani qur'ani kawai suke so in ba haka ba ba su yadda ba abdullahi da sai ce musu kun yadda da alqur'ani suka ce eh yace to ga aya a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki da kansa ya mai da mutane su zama masu hukunci Allah madaukakin sarki ya ce idan namiji da mace mata da miji suka samu rashin jituwa tsakaninsu Allah ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allah bainahuma ba haka bane Allah ya ce a turo mai hukunci daga bangaren sa namijin a turo mai hukunci daga bangaren macen in dai suna nufin haduwa akan abin da yake na maslaha ne Allah zai hada tsakaninsu yace gashi nan Allah ya ce mai hukunci daga cikin bangaren namiji mai hukunci daga bangaren mace yace shi ma Allah shi ma Allah yana sabo ne ba haka bane an mu kun ce man kafarta man yi sabo to shi ma Allah yana sabo ne gashi nan Allah ya ce a sanya mutum ya kawo musu wasu ayoyi da dama da suke bayani akan Allah madaukakin sarki ya mai da wani daga cikin adam ya zama mutum mai hukunci to a lokacin Abdullahi dan Abbas ya ci nasarar fitowa da mutane da dama daga cikin su suka tuba daga waccan daga waccan mugwaki da suka dawo bangaren Sayyidina Ali sauran kuma suka taurare su ne Sayyidina Ali je yake su a yakin da ake ce masa Naharawan ma'arakatu na harawan a can yaje ya yaƙe su aka kakashe da yawa daga cikin su kuma suka gudu wasu kuma suka tuba wanda shi dai shine wannan su ne asalin wanda suke wanda suke cewa babu ruwansu da da hadisi sai alqur'ani ba ruwansu da hadisi sai alqur'ani suna nan yan uwa har yanzu akwai su har yanzu akwai su dan babu dadewa naji wata mukabala da aka yi na kan dan bibi irin waɗannan abubuwa saboda suna da amfani tsakanin wani alu suna da wani dan alqur'ani yana cewa in ban da rashin kunya wai bukari ya ja tara tarkace a cikin littafinsa ya ce hadisin annabi ne wai annabi ne ya faɗa wai in ban da rashin kunya wai a cikin bukari ya kawo lamba hadisin da komai wai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin ban ɗaki Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas ne ya hau ban ɗaki yana leƙa shi ya hau kan gini yana leƙa shi ya ce saboda Allah yanzu mutum mahaifinsa ne aka ce ya shiga ban ɗaki ana leƙa shi zai ji daɗi ku duba ta ta hankali saboda Allah ya ta rushe hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to suna nan da dama duk wani abin da yake bayatin alqur'ani to su ba ruwansu da shi alqur'ani kawai idan ba alqur'ani bane ba daidai bane to saboda Allah ta za aka fahimci addini ba alqur'ani abubuwa da kake yi da dama da sunan addinin zaka ga kai kanka baka iya ba kanka kariya ba da yawa baka iya ba kanka kariya ba kamar da malam zai ba misali anan insha Allah ta'ala ما لا يتولى تشعيري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامه yace a ina ma a ce abinda wannan nashashibi yake faɗa da shi da wanda ya rudu da irin zancensa zancensa na barna fi man asa ai yunkira tashahhud fi salati a cikin mutanen da mai yiwa ne zai iya yin in ka samu wanda zai iya yin inkarin tahiya a cikin sallah au ankara alal ha'ibi tarku salati wasu fi haibiha ko ka samu mutumin da ya maka inkarin mai jinin al'ada ta bar sallah a cikin an kara alal ha'idi tarku salat haka ne mai jinin al'ada ta bar sallah wasu ta bar azumi fi haibiha a cikin jinin al'adarta abin da yake cewa shine yanzu a cikin alƙur'ani da Allah madaukakin sarki ce ayi sallah ka gaya min a cikin alƙur'ani ana Allah madaukakin sarki ce ayi tahiyya akwai tahiyya to kaga sun za su sallah ba tahiyya kenan ina fatan fahimta tunda alqur'ani kadai suke amfani da shi duk abin da bai zo fa a cikin alqur'ani ba a sallah ba za su yi shi ba ba za su yi shi ba idan an gama sallah ina aka ce ai sallama a cikin sallah alqur'ani akwai to shi sa zaman da ake zaman tahiyya din shi kansa ina yake a cikin alqur'ani ina fatan fahimta to za ga abubuwa ka je ka kalle da suke ibada za ka sha mamaki shedan ya gama wanke kwakwalwarsu ko baran gaya maka wani abu wallahi galibin su da yawa daga cikin su suna da karatu sosai sun yi karatu kwarai da gaske sun galibin su ga sun haddace alqur'ani kuma da san wani ma duk sun fi ka sanin su wallahi kuwa sun san su suna ga maka aya da hadisi sai dai in kai yanzu dan bajara bajara ne ka je ka ce zaka muqabala da su wallahi sai su kure ka wallahi kuwa za su ta maka ayoyi da hadisi kala kala ga sun to kawai bata ne da zalla da suka abana din kanta saboda babu yadda za a ce mutum ya fahimci alqur'ani ba tare da hadisi ba a cikin alqur'ani a ina aka ce idan mace tana jinin al'ada ta daina sallah akwai a ina aka ce idan mace tana azumi ta daina sallah idan mace tana jinin al'ada ta daina azumi akwai wannan babu to yanzu matansu idan suna azumi ga jinin al'ada ya za a yi kenan suna ci gaba da azumin su ne idan suna sallah ga jinin al'ada ya za su yi kenan suna ci gaba da azumin da sallah su shi sa sai wata mata a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito muttafaqun alaihi ta zo janna na aisha take tambayar ta wai meye dalilin da yasa aka ce mata idan sun idan suna yin jinin al'ada su ajiye azumi sarama amma aka ce aka ce su ajiye sallah kada sarama suna na aisha ta ce mata a haruriyatin anti shin ke yar garin harura ce saboda a wancan lokaci waɗannan khawarjawa da suka hijira can suka kuma suka zauna to duk dan garin an san galibi su ne kawai to sai ta ɗauka ko daga can suka zo daga can wannan matar ta zo take wannan tambayar shin an waccan garin ce ke ma kina cikin masu qur'ani zalla kawai dan su in matan suna jin ada ba ba abin da suke dainawa sallar su suke su azumin su ina fata an fahimta to kaga cikin alqur'ani ina aka ce idan mutum mace tana jinin al'ada ta daina sallah ko ta daina azumi babu wannan malai ce wa inna ma zakara alqiyam aw ankara ala alhaid tarku salatu was-sawm fi haidiha bida'awa an Allah ta'ala lam yadhkur tashawudi fil Qur'an da da'awar cewa Allah madaukakin sarki bai ambaci tahiya a cikin alqur'ani ba wa inna ma zakara alqiyama war ruku'a was sujuda faqat Allah madaukakin sarki ya ambaci ruku'i ne kawai da sujjada wa annahu ta'ala lam yasqut fil Qur'ani as-sala was sawm an al ha'idi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani bai sarayar da sallah da azumi ga mace mai jinin al'ada ba fal wajibu alaiha alqiyam bidhalika to sai ce maka ai dole ne mace ta yi me ta yi sallah lokacin da take jin al'ada kuma ta yi azumi saboda babu wannan a cikin alqur'ani fa hal yuwafiquna hadha al-munkir fi inkarihi irin mutumin da yake da ra'ayi irin na wannan malami na shashibi shin zai dace da wannan mai inkarin akan inkarin waɗannan abubuwan da yi am yankiruna alaihi zalika kuma zai masa inkari ya ce ba daidai bane abin da ya faɗa fa in kana al-awwal idan ya kasance amsa shine ta farko zai ce ya yadda mace mai jinin al'ada ta yi sallah mace mai jinin al'ada ta yi azumi ya yadda da wannan wa zalika mimma la narju ma yace wannan yana daga cikin abin da ba ma fatan haka fa qaddallu dalalan ba'ida wa kharaju an jama'atul muslimina to duk mutumin da ya yadda da wannan ya bata bata manisanci sannan kuma ya fita daga cikin da'irar musulmi ya zama kafiri saboda me saboda ya halatta abin da yake haramun an fahimta ya halatta halatta abin da yake da haramun wannan ko duk malamai sun yadda akan menene fita daga addini Allah ya ce kada a yi bakai kuma sai ka ce a yi ka kana jayayya ne da Allah maɗaukan sarki a kan me a kan uluhiyarsa yawwa wa in kana al'akhir idan kuma ya kasance ɗaya ne cewa mutum ya ce bai yadda ba faqad wafaqu wa asabu to a wannan lokaci sai mu ce kun dace da abin da mu maka dace a kansa fama raddu bihi ala al-munkir to duk irin raddin da za su yi wanda ya inkarin waɗancan abubuwan fa huwa radduna alal nashashibi shine raddin da zamu yi wannan malami an nashashibi wa qad bayyana laka wajha zalika kuma riga mun bayyana maka fuskar irin wancan inkari da za a yi masa babu makawa yan uwa dole ne wajibi ne duk mutumin da yake so ya addinin musulunci idan ya fahimci alqur'ani to sai ya kuma sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tare suke dole ne dole ne haka suke a haɗe ɗaya baya rabuwa da ɗaya duk mutumin da ya fitar da alkur'ani ya kautar da shi gabarin sunna to wannan hakika ya bace da kan hanyar musulunci ya shiga wani addini ne daban saboda haka dole ne ka dauki alkur'ani ka hada shi da sunna ina gani saboda lokaci na so mu karasa amma dai haka zamu dakata insha Allah ta'ala ayi afwa saboda yanayin karatun ne da aka tsaya tsakiya ba zai yi ba da fa'ida ba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته